أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحابه وآل بيته وأنصاره والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن مولانا القطب المكتوم الخاتم المحمدي الشيخ أحمد بن محمد فتح التجاني رضي الله عنه ورضي الله عن قوس وقته وفريد داره صاحب الفيضة الإبراهيمية الذي لم يزل في جمال جلال مولاه يهيم الشيخ الحاج إبراهيم بن الحاج عبد الله كوله تغمده الله برحمته ورضي الله عن جميع ساداتنا المجيزين لنا والمفيدين لنا والمرشدين لنا يوم مسلمين مسويا الله مسويا النبي محمد مسويا شيخنا أحمد الجاني مسويا شيخ الإسلام باجن الله باجن منزن الله نقصد نيسا kullum bismihi wa ainihi muna maraba da ruwanku annabi na maraba da ruwanku Allah na maraba da ruwanku na maku gaisuwa da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna gode ma Allah da ya sake dawowa da mu wannan wata mai albarka watan da kun so mana fiyayyen halittan Allah annabi Muhammadu watan da dukkan mumini yana farin ciki da zuwar wannan wata wanda ba mumini ba kullum yana samun damuwa saboda za a yi ta ambaton abin da shi bai damu da shi ba Allah mun gode maka ka bar mu da lafiyanmu da hankalinmu da natsuwanmu muka sake dawa wannan shekara irin wannan rana da muka taru a wannan wuri alhamdulillah alhamdulillah godiyan Allah ya wajaba akan mu Allah ce in shakartu la'azidannakum wala in kafarto inna azabi la shadid wasu suna nan bara bana ba su rayuwa ko ko kwana ɗaya musulmi ya samu babban riba ne domin shekara lafiya da son annabin mu lafiya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah shi dai maulidi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙara cusa soyayya ne ga al'umma domin komi ana son a samu taraki a ciki to duk inda ka kai ga son manzon Allah akwai matsayin da ba za ka taba kaiwa ba har abada don ba wanda zai kai hakikanin annabi sai Allah ba wanda ya san hakikanin sai Allah amma a kullum so ake ka samu taraki ka tashi daga inda kake zujiya ka ci gaba wajen son manzon Allah to lokacin imanin ka ke karuwa lokacin imanin kake kusa da Allah lokacin ne kake kusa da manzon Allah shi sa dole in wata maulidi ya zo a ba maulidi haƙƙinsa a faɗi wane ne annabi Muhammad da akwai wani annabi abu da annabi zai hore mu da shi lokacin da ya ce mana tanakahu wa tanasalu fa inni mukasirun bikum wal umma yawmal qiyama ku yi aure ku yi 'ya'ya zan yi gasan yawa da ku ranar kiyama kamar mun tambaye shi idan muka samu 'ya'yan me ya kamata mu koya masu sai ce addibu auladakum ala salasi hisalin ku ladabtar da 'ya'yanku akan ɗabi'u guda uku na farko hubbi nabiyyukum hubbi nabiyyukum a lura da wannan magana son annabi tun mai son annabi dole ya imani ka so annabi wa hubbi nabiyyukum wa qira'atul qur'an wa hubbi ahlil bait wannan karantarwa ce ta manzan Allah sallallahu alaihi in ka lura da kyau za ka ga muna da makarantun karatun Kur'ani a ko'ina akwai gidan makaranta ma a garuruwa da dama amma wace makaranta ne ake tara mutane a karantar da su manzan Allah in ba wata maulidi ba ba wata makaranta ta musamman wadda za a ce ka zo a koya maka son manzan Allah ko a koya ma yara son manzan Allah yadda annabin ya faɗa sai watan maulidi in ya kama ladabtar wannan akwai hanya da yawa wani sai ya yi karatu da yawa wani ko a'a yanzu wani taron nan kawai ya gani da kyalkyalin nan shi ne ya ba shi sha'awa sai ga abinda aka yi taron nan don shi ko ai yana da girma tunda kowa ya iya fitowa ya kashe kudinsa ya zo ya zauna a wannan wuri to daga nan sai ya fara tunani kaga ka ladabtar da shi akan son annabi muhammadu kenan to Allah kara masa annabi yan uwa Allah subhanahu wataala dai shi kadai ne bai haihu ba ba haife shi ba ya ce yana nan tun ba ai babu ba yana nan har gaban abada bai da farko farkon ma bai da farko bai da karshe karshen bai da karshe yana nan har gaban abada yana nan tun ba yi babu ba shi taska ne boyayye ba a san shi ba yana cewa kuntu kanzan makhfiyan lam uraf ni taska ne boyayye ba a san ne ba na naso a san ne to sanin Allah bai yiwuwa direct sai an kawo wani dalilai don shi Allah kace zaka san shi sai ce je ka huta laisa ka mislihi shay'un babu abin da ya kama da Allah wasu mai alim idan ka ce yana nesa ne ka kira shi ko kusa ne sai ce wai za su alaka ibadiya ne bai ne karebin ujibu da autar dayi da da'ani bai yi nisa ba bai yi kusa ba in ka ce yana boye ne ya ce he ya boye ne in ka ce yana bayyane ne sai ya ce a bayyanan ne to da ya halitta halittansa duka dukkan halittun allah da ya yi ya ba kowa matsayinsa daban-daban ya ba kowa matsayinsa matsayin dan adam ya fi kowane halitta walakal karamna bani adam wa amanna wa fil badi wal bahri wa razaqnahu min tayyibati wa faddalnahu ala kaseerin min mahalakana dan adam yana da girma wajen Allah inji Allah in ya dauki girman sai ya karu da daraja in ya bar girman kuma sai Allah ya watsar da shi haka ga Allah yana ce ma waɗanda suka yi imani suka ji Allah ce ulai kama siddiqin wa shuhada wa salihin wa sunan ulaka rafiqa idan ko mutum ya bar imanin ya bar sanin Allah ya bar manzon Allah suka ji ce wala laqad zara'ana li jahannama kaseeran min al-insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kallan amin bal hum adhan duk wanda yake da ido ba na ganin gaskiya ba yake da kunni ba na jin gaskiya ba yake da zuciya ba na fahimta ba Allah ya ce waɗannan kaman dabbobi ne dabbobi ya sun bi su Allah ya raba mu zama dabbobi da Allah ya so a san shi sai ya halicci hasken annabi Muhammadu ya zauna da shi shekara aru aru babu wanda ya san shekarun sai shi sai Allah daga nan ne Allah ya samar da komi shi sa masu wake suna cewa arshin wa kursiyin min nurihi كذاك السماء الأرض من جزئه كذاك لم الله من بعده وأنصر كل الورى أحمد العرش كرسي تكا نجاز كان النبي سما دكاسا نجاز كان النبي كذاك السماء الأرض كذاك لم الله الكلام إلى الله ما تكا جزء إنساني أصلا دكا وراء النبي محمد wani zai iya cewa shi bai fahimta ba to amma Allah yana faɗin kansa Allahu nuru samawati wal'arli da ya zo kan annabi zai ce kan ja ku minan lahi nurun wa kita mubinu Allah ya mace kansa nuru annabi muhammadu nuru da duka ajiye wannan in ma ba ka da ilimi ka saurari malamai shin Allah subhanahu wa ta'ala da zai halittar annabi adamu ai ya ce ma mala'iku ne inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya halifa bayan ƙasa shin waye halifan na na hakika annabi muhammadu sai ce ataj'alu man yufsidu fil ardi wa yasfiku dima ya Allah yanzu ka halicci wanda zai zo ya barna a cikin ƙasa ya zinga zub da jini a banza Allah ce na san abin da baku sani ba ya halicci Adamu da ya halicci Adamu da kalman kun fa ya kunu Adamu ya tashi basharan sauya don a girmama halittar dan Adam sai Allah ya hori mala'iku su yi sujada ma Adam shi sujada ma adamu mala'iku duk suka bi umarnin Allah saboda mutane ne ma halittu ne wanda ba sa saba ma Allah da shi shedan ya ce ba zai bi fa me ya faru Allah ya yi kore shi ya la'ance shi saboda ya ƙi bin umarnin Allah sauran mala'iku da suka bi umarnin Allah Allah ya girmama su adamu ka ga makiyinka na farko amma ya adamu sukunanta wa zaujukal jannata wa kula min haizu shituma wa la taqrabu hadhihi shajarata kuna min az-zalimin adamu ka zauna gidan aljanna kai da matarka kamin nan adamu ya kwanta yana bacci Allah ya dauki hakarkarinsa na hagu na ƙarshen karkatacce ya halicci mata akai shi yasa suka fi kowa karkacewa da aka rakaba ta yana tashi ya ga mata a kusa da shi zai taba Allah ya ce ba da sadaki ya ce ba sadaki la aljanna ba kudi ai me za a yi da shi me abin sai a wajen ya ce salli ala habibi muhammad 20 salatin kai ma masoyina annai muhammadu salati ashirin ashe asalin sadakin auren uwar kowa salatin annabi muhammadu يا ألم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا حتى تكونا من الظالمين آدم إيه to shikenan amma ka kiyaye shedan abokin gaban ka ne ka zauna nan da kai da matanka ku ci albarkan annabi Muhammad ya zauna to alhali al'adan dan adam shi dan adam duk abin da aka ce karka yi to zuciyarsa na wurin in dai an ce ma dan adam kul karka yi wannan to zuciyar mu dan adam na wurin duk abin da ke cikin aljanna nan adamu ci banda itace sai kuma hanka daidai wajen itacen shaidan ya samu dama ya ce al'adullu kuma alajarar turkultu wa mulkin layabla ba zan nuna maku ishan da in kunci za ku dawwama ba za ku samu mulkin da babu tsoba har abada to kaga nan akwai abu biyu babu wani dan adam da yake cikin ni'ima yana son ya gushe shi yasa ake wahala ai wani yana da abin da zai ci har duniya ta tashi amma ba zai tsaya ba yana nema don tunanin gare wahala adamu yana son aljanna adamu yana son itace ran shi yana so don an ce kare shi don an ce kare shi bayuwa shaidan ya je wajen adamu da wasu wasi direct sai biyo ta wajen matarsa ya samu wasu wasi ya ɗauki itacen ya ci ta hanyar matansa Allah ya kira shi alam an hakuma an tilkumu shajara ban hana ku cin itace ba wa kulla kuma inna shaitan la kuma adu mubin ban gaya muku shaitan da ya zuga kuɗin na abokin gaba ne ba to anan Allah ya ce kai laifi sauka sauka daga aljanna to anan malamai suke cewa ba don dai Allah Allah ne ba ya kamata a ba Adamu lada ne da ya ce itacen ba to kamin halice shi an rubuta an halice shi an sa shi aljanna ya ce itace tun kamin a yi shi an rubuta ba a sa Adamu rabbu ba gawa to ana ce hasanatul abrari sayyatul muqarrabina mutanen kirki idan suka yi aiki kyakkyawa to su na kusa da Allah in sun yi wannan sai zama laifi kamar yanzu misali in ce na yi sallah raka a ɗari da daddare na gode ma Allah ai hasana ne ne ko to shi na kusa da Allah in ya ga haka ai yayi laifi kai kai kai na kusa da Allah ka ce ka sallah kana da wani abu naka ruwan naka ne kasan naka ne saman naka ne wallahu halaka kuma mata maluna ashe shi na kusa da Allah bai cewa sai ce Allah yayi idan ya yi abu zai ce Allah ya yi in ka ce kai kayi kaga kanka kenan shi ko na kusa da Allah bai gan shi ba da motsin da alolan da sallan da kyautan duka wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna kai ko adamu ka ci itace me yasa ka ci to ai inda dai ba ba don Allah ba ce ba kai kace na ji ba haka dai aka saukar da adam ina so gane waye annabi muhammad adam sauka bayan kasa sai aka ce ka je ka wahala ba a ce ku wahala ba fatashka ba a ce fatashka ya ne ba sauka bayan kasa ka je ka wahala shi yasa muke ta wahala su suna zaune a bisu duk inda kaga ana wahala namiji na wahala don mace ne tana gida abin da dama Allah ya mana baki sannan ku je ku yi ta gaba ba dalili baka yi ni ba mun yi gaba ba ka so na akan me da za a yi kayan shawarce ni lokacin da Allah ya rubuta arziki na ya gaya maka amma ta diri namsun ma za ta kasu buga da amma ta diri masu mata mai ainihin da mutu amma min damatin filani illa alallah ya rizkuwa wa yalan musu kara musu da kullum fi gida mai mai na gaba mai na keya tun ran da na zo fa arziki na sai na same shi arzikin ma wani lokaci in tashi in je in nemo shi wani lokaci yana gida ya zo ya same ni rizqun tatihi wa rizqun yazika wani arziki ka zo mace wani arziki amma me dalilin gaba me dalilin ba na so wani ya zama wani me dalilin me yasa wani ya samu kuɗi me dalilin wanda wani ya to haka dai Allah ya dan adam da je ta wahala to yau adamu ya sako duniya ya bar inda ake ci a huce yanzu ya zo ya noma adamu ya Allah ya fushi da shi sai ya daga hannu ce Allah ina roƙonka don darajan annabi Muhammadu ka gafarta mini shi itace nan da yi Allah ya ce adamu ya kai kasan Muhammadu ci kana gama litana na daga kai na dubi al'arshi sai na ga la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah na san ba wanda za ka haɗa sunanka da nashi sai wanda ya fi kuwa wajenka Allah ce Adamu ka gano ta sha Allah wallahu ma khalaqatuka wa ma khalaqatul khalqa illa li u'arrimahum karamata Muhammadin ban halicci mutane ba sai in sanar da su girman Annabi Muhammad to amma Adamu an gafarce maka amma komawa aljanna ba yanzu ba wahalan nan dai sai an yi haka duniya dai ta tafiya ta yi ta tafiya don ana tauhidi ko da annabi ya zo da tauhidi har aka zo kamin annabi nuhu ya zo jama'a ya dame lokaci ya dame sai kuma in malamai sun mutu sai a yi mutum mutuminsu wai don a dinga tunawa da su ana nan da tafiya ya tafi kakanni suka kare sai shaɗin ya ce waɗannan gumakan da aka yi ba su ne allolinku wallahi ko sawa ya ƙoƙa wa nasara manya-manyan malamai ne sun so koma bautan gunki Allah ya aiko Nuhu daga nan za ka gane yadda duniyar take da Nuhu ya zo ya yi ta kiran mutane da yake shine farko ya shekara arba'in a duniya aka ba shi annabta sai dai shekara ɗari tara da hamsin bai samu kowa ba ya tsufa ya ce kai Allah rabbi ni da wata kwamilailan wani hana wadda mai zuwa da a iya illa firara وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وسكشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا تكبيرا وقالوا لا تلون آلهتكم ولا تلون ودا ولا سوء ولا يغوث ويوق نسر وخذلوا كثيرا يقال ليش رب لا تزر على الأقل من الكافرين الأيام da Allah ya ce to an karba amma kai za ka tsira saboda wani abu da yake tare da kai rahama annabi muhammadu aka halaka da su duka Allah ya ce fanajainahu bi rahamatin mun tsirar da shi da rahama saboda rahama na tare da shi annabi Muhammad mutum 83 ne 80 duka ba ƴaƴan Nuhu bane ɗaya dama ya fandare can wanda yace inna ibni min ahli Allah yace innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayr salih da aka saukai ruwan tsoba na tamanin suka mutu saura ya'yan shahamu da samu da ya fi su su uku su suka shimfiɗa kuma duniyan gaba daya shi sa kowa ma jikan adam jikan nugu ne kamar yadda jikan kuma nan aka yi tafi a takaice dai haka allah ya aiko annabawa in ya aiko annabi ko kakan annabi sai allah ya ce akwai jarabawa sai na jaraba ka tukuna da aka tashi kawo shi aka kawo shi gidan arna wanda ba su bautan komi sai gumanka kai baban nashi magunki yake sassakawa ya ce ka je ka talla ka je ka sana in yana kugin yin sai dinga cewa zai sai kayan banza kayan banza na mutanen banza wanda bai da amfani amma tun yana yaro shi na maruru an gaya masa cewa za a haifi ɗa a gidan a wannan ƙasa naka shi zai sababin mulkinka kuma cikin ɗaya daga waziranka ya ce na gaida za a haife shi in watan ya yi ku kama ku gaya mu watan ya yi suka gaya mashi ya ce kowa ya rabu da matansa duk a ware ranar da mu gaida za a haife shi duk an fita waje sai Allah ya sa mashi bukata dole sai an je gida sai kira amintaccen shi sai kai ne kaɗan na san ba za ka yi wannan aiki ba kai ka ɗauko mu a kaza ba sai biya gida ba sai aka samu cikin mu ga tsiya ibrahim na fitowa duniya sai ya ga mutanen su suna bautan gumaka in yarinya in mata ta haihu sai ta ce ma jinjirin man rabbuka sai ce ke ita kuwa kuma marabaki sai ta ce mijinta shi mijina maraba sai ce na maruru kai ibrahim marabaka sai shuru marabaka sai shuru shi ne ya ga wata sai ce hazarabi hazarabi can da wata haifu ya ce a allah na canji banda wannan kuma da ya ga wata sai ce hazarabi haza akbaru ni ga ubangiji na ayyayi wancan haske da ya bace ce a ni la uhibbul labidin ba na son mai buya da ya ga malamar ashamsu ba da ya ga rana ce yawwa haza rabbi haza akbar da ya bace sai ce kai abin da ya rike shi in dai Allah bai shirye da ni ba zan zama cikin azabi Ibrahim ya ci jarabawa ta nan karshe dai magana dai mai tsawo a wajen ya dinga bautan allansa su kuma suna da ranar idi ranar idin nan kowa ya kan fita ranar idin sai ibrahim ya ce shi bai da lafiya inni saqim ani da lafiya aka ce to ka yi jinyanka suna tafiya ya je dauki gatari ya dinga saran gumanka wayan ya je akan yi kabaki kabaki cewa ajiye gaban gunki ne wayan an dawo a ci in gunki ya sa albarka in an dawo su ci kai ibrahim ka dauki gatari zai kaji ka samu gunki ka ce alata kulu gunki ci mana ba za ka ci ba ne gunki ba za ka ci ba ne sai ya mangare shi da mari ya ce a ce ma'abin banza ne ya biya tassari kananan duka karamin babban bai sare shi ba sai ya dauki gatarin ya rataya masa ya koma gida ya kwanta shi bai da lafiya suna dawowa waye wannan aiki ba ka sami na fatan ya zuguro hun miƙa Allah Ibrahim mun faji wani saurayi a garin nan yana aibata abin nan bai yiwuwa shi ne suna ce da shi Ibrahim a ji a zo da shi Ibrahim kai kayan da ce a na ni na ganin babban ne ya fushi ya ji haushi kuna haɗa shi da ƙanana ku tambaye shi mana ya za ku dinga haɗa babban da ƙanana ai babban ne ya ji haushi ya je sassare eh wannan ya dubi kakkaba mahaukata mana da kam alim da mahaula yin da kuma kasan ba su magana kan yana da domin mahaukata waye kaman ku ai mahaukata kaman ku abinda ya kasa kare kanshi wajen gunki kuma ya kasa kare kanshi na san sare shi yanzu kuma zai kare ku sai mun yi maganin ta shine aka tara wuta za a jefa ibrahim da yake khalilullahi ne alaihi salam mala'iku a duniya babu kamar ibrahim lokacin ana ta tara wuta aka hura wuta za a jefa annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce allah ka yi min sauki ce an kiyace allah kuma yana kallo ya ce nima ba zan ce bana ga yadda shi zai aka gamin hura wuta za a jefa ibrahim mala'ikan iska ya zo ce ya allah kana ganin bawanka ibrahim ya ce ku je wurin shi ya nemi taimako ku taimaka ibrahim ka yi magana mana mu zuba ruwa ya ce allah ya aiko ku allah bai aiko mai sha to ka ba ilmu homi hali allah zai laya ba alai hali ba yana gani na ba ina ruwan ku ku tafi abin ku duk wanda ya kawo gudunmuwa sai ce allah ya aiko ku a ba allah ya aiko karambanin ku ne to ku tafi kuma mutane wuri aka daga annabi ibrahim za a jefa shi mala'iku suka yi tsara ya ce bari ku gani ana jefa annabi ibrahim a wata sai allah ya ce ke wuta baiwa na yadda ibrahim yake bawa na ni na halicci kuna a cikinki yau na fasa ya na rukuni bardan wa salamun ala ibrahim sai ga ibrahim kamin ya je cikin wutan an kawo fida daga aljanna da ruwan sha da mala'ika mai tariya suka zauna can sai na maru zai ce ai yanzu ya kone bari mu leka shi ya leka a ibrahim ya ce na'am kai ne ce ni ne kuwa baka kone bai ce ga zahiri kana iya fitowa ce fitowar gani mana ya ce bismillah ya taka dab dab dab ba abin da ya kone a jikinsa wutan mata wanke rigar sa ne sai igiya da aka jefa ce mito da maruru ya ce kai wannan allah naka da girma yake zan yanka mashi shanu dubu laƙumi dubu ya ce aikin banza ka ba da ka kadaita shi ce a shi ba zai bar Allah shi ba shi Allah wancan Allah ne tunda dai abi karfi na na kasa kuma ka tafi abin ka nima tafi abin annabi ibrahim ya ci jaraba ko sai ce inni zahibun ila rabbi sai hadi to tunda dai wannan gari ya zama na matsiyata bari tafi wurin ubangiji na yabi ta dauki matarsa saratu suna tafiya suna tafiya aka je aka samu wani sarki shi kuma zalimi duk matan da ya gani kyakkyawa ya kwace ta annabi ibrahim na zuwa saratu kyakkyawan mata ce sai aka ce ma sarki ga wani nan fada mata sai aka kamo shi kai eh me tsakaninka da matan nan sai ya ce ai yar uwa ta ce tauriya kenan inji larabawa yar uwa ta ce kuma matan shi ne ma'ana yar uwa ta ce addinin mu daya addinin mu daya kawai misali akan kawo misali a cikin mutum ne ya gama ka zai zalince ka ka tabbatar da zai dake ka yace maka mutunci ce kana da kuɗi sai ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa banda ko anini to ake da anini ko ka tabbatar da zai cuce ka in baka ce ne baka da kuɗi ba billahi allazi la ilaha illa huwa ba ni da ko anini ba a ne kuma domin da aka samu wani sarki shi kuma fitinan ne sai ya ce ƙor'ani halittacce ne duk wanda ya ce ba ƙor'ani ba halittacce ba ne sai ya mai duka sai aka kama wani malami na jin abuwa ne ba ne ƙor'ani halittacce ne me ka ce da ƙor'ani halittacce ne sai ya shuru ba ka ji ne sai ce da ni kuke yi ni ko ni ko halittacce ne ƙor'ani halittacce ne yana nuna kanshi sai wannan azalimin malami ya ce ya nuna kan shi ne a kamo shi har ya fita kai nuna kanka mana wayo sai ce to me ake so in ji qur'ani ya laitace ne sai ce da ataura da lejira da zabura da qur'ani kun ga waɗannan guda hudu har da tun wai ya tsosa hudu to abinda annabi ibrahim kenan abin da yanda ya so bai yiwu ba Allah ya buɗa ma annabi Ibrahim kafa yana hangen abin da Saratu take ciki ya kasa taba ta. Da gari ya waye ya ɗauko Hajaru ya miƙa masa ya ce to kije dai ga nan ga baiwa nan. Suka fito annabi Ibrahim an sallame shi da shi da matarsa Allah ya kiyaye masa. Ta ce mai gida tunda mun daɗe ba mu haihu ba ka ɗauki wannan Hajaru ɗin nan kamai da ita ku yanganka watakila Allah zai baka aihuwa haka ko aka yi kwana biyu sai ga ciki ta ce me zan gani haka ciki kuma ciki kuma ana nan ana nan aka haife shi sai ga yaro son balele namiji isma'ila can ta ce kai wannan abin ba zai taɓa yiwuwa ba ka dai ɗauke shi ka san inda za ka yi to kawai dai ita ba na son ganin su gaba ɗaya ke hakuri ta ce ba magana hakuri kawai ka ɗauke shi ya ɗauke ismail ya sa mashi jakan ruwa da mahaifiyarsa da dabino ina zai je beje ko ina bai je ajiye su a ƙungurmin daji a inda ka aba yake ba kowa ba halittar nan adam annabi ibrahim ya juwa zai tafi ibrahim nan za ka bar mu oho sai da ya kira su uku ta kira su uku sai ta ce Allah ya hore ka ya ce eh Allah ya hore ni ya tafiya su ta cinye abinci ruwa ya kare ya za ta yi ta dutsensa ba ko za ta ga wani mutum a duniya ba ta gani ba ta hau dutsen marwa ba ta gani ba sai da ta yi su bakwai shi ne asalin safa da marwan ku to tana cikin haka ne sai ta ga ruwan zanzam ya fara bullowa a ƙasa sai ta zo tana zam zam zam zam zam zam zam zam ruwa ku taru ku taru shine zam zam annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ce Allah jikan uwata da ta sani ta kyale wannan kanta ce zamzam da ya zama korama sai sai a rijiya amma rijiyar ruwa ba zai kare ba tana nan dai annabi ibrahim bai zo ba har wasu kabila daga jirgin suka zo suka yi gari a wajen suna so gane waye annabi muhammad bayan haka annabi ibrahim sai da yi shekara wajen ashirin da wani abu sannan ya ce ma matarsa saratu da Allah ke mun haƙuri zan je in dubo a giyan nan ta ce in ka je ban da sauka in ka je karka sauka a raƙumi wai abin da take nufi kar a sauka a sake samun wani cikin karka kurkuna ta ce na ji zai kama hanya sai gashi ya zo yana zuwa ismail bayan ina mai gidan nan ai ya fita ke ba aini matarsa ne wani hali yake ciki to mai gidan nan dai ni dai kawai dai ina zaune da shi amma dai ba daɗi dai kawai haka dai muke zaune ba daɗi ya ce to in ya dawo ki ce mashi wani dattijo ya zo ya ce yana gaishe shi amma ya canza ƙofar gida ƙofar gidan shi baya da kyau ya canza ƙofar gida annabi ismail ya dawo yana dawowa ya ce ke na ji ƙanshin wani ubana ya zo wurin nan eh ai wani tsoho ya zo nan da sauran me ya ce maki to ya tambaye ni dai ya rayuwa mu nace kai dai ga kanan dai kawai bayan nan me yace a ya ce wai ko ka canza kofar gida ce shikenan ya ce in sake ki saboda annabi bai kamata ya biyo ta layin ba bai kamata ya biyo ta layin ba ya sake ta ya sake auren wata bayan ya aure wata can aka dade sannan idan ibrahim ya sake neman izini wajen matarsa zan je in dubo a jiya tace sai ka dawo amma ban da sauka ba yau gashi ya dawo ya kamata ba ta jiya bace ya sallama sannan ki lafiya ina mai gidan ke ce ya je farauta ya halin rayuwar ku ce mai gida ta barkalla wallahi mutumin kirki ni dai ina jin daɗin zama da shi mutane suna yaban shi ga ɗabi'un shi na kirki ga ɗabi'un shi na kirki da Allah baba kai ina sha'awan ka sauko mana wanke maka kai kayi kura baba yace na ɗauko alkawari ba zan sauka ba ta ce to dakata sai ta ɗauko dutse ta sa ta hau kan dutsen ta kama kan annabi ibrahim ta wanke nan gefen ta dawo da dutsen ta nan ta wanke nan gefen ta ce kai babu ban ji daɗi ba za ka sauka ce ba komi ba komi amma in mai gidanki ya dawo ki ce ƙofar gidan shi ya kyau annabi ibrahim na da isma'il na dawa ta ce kai mai gida na ga wani dattijo ya mutumin nan ga irin shi ga irin shi me yace maki ya ce kofar gida ya kyauta ce ya ce in zauna da ke ne annabi zai biyo ta layi ba za a biyo ta ba ya ci jaraba ba to shi kenan kai isma'il kuma ta nan annabi zai biyo shi ma ba za a jaraba shi ba isma'il ana nan sai ga Ismail ya zo ya samu annabi Ibrahim ya sake dawa na uku yana zuwa ya zo ya samu Ismail ya ce yawwa Ismail ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu kai dana nayi mabarki na ga kan ina yanka ka yanka ba yace ya abati fa'al ma tumaru satajni insha Allah min as-sabirin baba ai wannan mabalkin ka umurnin Allah ne ka yanka ne umarnin Allah ne ba an hore ka bane yanka ne mana satajidiyya insha Allah min as-sabirin zan yi hakuri ai annabi ibrahim ce madalla madalla falamma aslama wa tallahu lil jabin so kama hanya shine dalilin jifan shedan ya danne shi zai yanka a wuri farko wurin shedan na farko shedan ya ce wayo za ka kashe ɗanka kai ba kana hankali ne sai wani abu ya same shi a giba shi ce ka wannan shaidan da ya dauki jifa ya jefe shi na biyu haka na uku ne ya nemi tsari da shaidan ya yanka wukan ya yanka ya yanka bai kama ba ya ce baba wasa ya wasa wukan ya wasa bai kama ba ya ce kila in kana ganin fuska na ba za ka iya yanka ba je yanka ne ta ƙiya ya yanka ya yanka ba ta kama ba Allah ce kai ma Ismail ka ci jarrabawa wa fadai na hu bizubihin azimi shi yasa annabi yake ce ana ibnu zabihataini ana ibnu zabihataini shi dan Isma'ila ne yau kuma lokacin da Abdul Muttalib ya samu ƴaƴa maza ya ce ni ma in na samu ƴaƴa sun kai goma to na goma sai na yanka shi na goma sai zama mahaifin annabi ya ce ba zai ya yanka shi ma yadda annabi ibrahim ya yanka shi ma zai yanka nasa da aka zo yan uwa suka ce wallahi ba za ka yanka shi wace shi ko wallahi sai ya yanka to daga karshe aka ce to a sa shi a sikeli ya auna da raƙumi ɗari a gani a fanshe shi sai aka sa raƙumi ɗari aka wani ce sai dai nan shi sa annabi ce ni ibnu zabiha ta yi ne to haka dai allah ya ta yi annabi ba wasa ba ne allah subhanahu ta'ala kuna ji a tafsirai yayi ta aiko annabawa idan mutane suka saba ma annabawa a lokacin sai ya halakar da su ya canza su baya son ganin su mutanen ludo ba halakar da su ba na shu'aibu ba na salihu ba duk da Allah ya halakar da su amma kowanne Allah ya ce ya halakar da sai ce na tsirar da annabin birhamatin na tsirar da annabin birhamatin da rahama har yanzu kan annabi aka kulo da taura littafin a taura ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallama kamar a ce abu ne a sarari me ai me ya faɗa alkur'ani zalika masaluhun fit taurati wa masaluhun fil injili misalin annabi muhammadu akwai shi a cikin taura akwai injila har annabi Allah yana gaya masa idan ba yahuda ya ce bai san ka ba ƙarya yake ya arifuna ko kama ya arifuna abu na abu sun san shi kamar yadda suka san 'ya'yansu abdullahi salam ya ce wallahi da na ganka na fi sanin ka fiye da ɗana a taura bayyana annabi muhammadu shine bari galilu shine mazun mazun shine munhaminna sune rajulul malahimi da sunan shi zabura ya zo ya dinga sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama linjila ya zo shi mai linjila ma da ya zo kana isa ibn ya bani isra'ila ni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmadu na zo muku bishara ne da wani mutum sunan shi ahmadu shi yasa annabi isa alaihi salamu da yazo bai yi gida ba bai aure ba kamar nan ka misali a ce shugaban kasa zai zo a dinga nada daraktoci suna duba hanya na karshen wanda zai bada oke shi ba zama yake ba da zai zai duba ne wurin yayi daidai sai yayi waya a zo to annabi isa alaihi salamu shi ya zo ne isa oke ba wani problem kuma a zo shi yace mubashiran bi rasulin ya ji min badiya ismuhu ahmadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan ya rage shekara 550 da wani abu haka ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai zo duniya me ya faru kuna jin sira ne don Allah kun taba jin haihuwa irin na annabi muhammad komin girman gwargwadon girman uban da gwargwadon dan in kaga ana suna kamar rigirigi ko ina jama'a ko ina motoci akwai kudi a gidan ko sarauta wani kuma in ba ko kuma zaga ana so nan ne kamar taron sulhu saboda ba kowa a gidan to iyaka in haihu a garin nan aji komin girman ka ko na abin nan sauransu shin na annabi da haihuwan ya zo kamin ya zo ne fa labari ya fara zuwa labari kuma na mu'jiza irhasa aka yi asabar fili kamin wannan lokacin ya zo garin makka da aka yi cikinsa kuma allah yana so ya nuna wane ne annabi muhammadu duk ɗan ka ganshi ya samu daraja ƙila ya more uba ne in ka gaɗa yana toro ko ya more uba ne ko kuɗi ko mulki ko ilimi to allah subhanahu ta'ala yana so ya nuna maka cewa annabi ba na kowa ba ne nashi ne bai kawo shi gidan masu kuɗi ba bai kawo shi gidan masu mulki ba bai kawo shi cikin masu ilimi ba sai ya kawo shi a garin da ya fi kowane gari jahilci ya kawo shi a gidan da ba su da kuɗi ya kawo shi a wajen mahaifin da shi bai da komai lura da kyau allah din ya nuna in ma akwai wani gatan annabi annabi muhammadu to allah ne gatansa don babansa bai bar kuɗi ba kakansa bai da kudi shi kansa bai da wa balle ya shawarce shi ko ya kwabe shi bai da kani kai ka isa ka zama wa annabi wanda ya girmi duniya da lahira ba ka isa ka zama kanin shi wani kai Allah ya tashi kawo shi ya kawo shi a nan ya zama sunan shi ya timu abi talibin dan marayan nan na gidan abu talib ba ilimi a ganin yafi kowa ilimi ba natsuwa yafi kowa natsuwa ba hikima yafi kowa hikima ba iya zama da mutane yafi kowa iya zama da mutane ba babu wani abun da za a gaya ma annabi kyakkyawa wanda ya koya ba daga Allah ba shi yasa yake ce addabani rabbi fa ahsana talibi ubangiji na ya ladautar da ni ya ke ota ta ladautarwa wannan ya isa mu'jiza ranar da aka haife shi malaman sira suna fada wata walal bushiral khawati da an karure da mustafa wa hakarana sauti ake ji kota ina an haifi mustafa farin ciki ya tabbata tauraru suke yawo a sama kamar suna kaiwa da komowa saboda an haifi annabi wata dallan zuhurun nujumi ilayhi wa aza'al bidawi hal arjahu nahiyar duniya duka ya haske duk wani hijabi a duniya ya yaye wata ra'ar kusuru kaisar bin rumi ya rahaman daruhu bada ha'u haka dai duniyan ta canza gaba daya kuma ran da za a haife shi me ya faru duk lokacin da mace take da ciki ta kai wata tara kullum za a dinga kewaya ta kan naƙuda ya zo ita ranar da za a haifi manzo Allah me ya faru duk gidan Allah ya kore su gaba daya wai suka je raya Ka'aba tace ni ina jin dau nauyin jiki da daddare naƙuda ya kama ta ba kowa kawai ta ce da naƙudan ya kama ni sai na ji wani irin daɗin bacci tun ina jin cewa assalamu alaika ya rasulallah marhaban bika ya rasulallah karkaru makadu muka haka nake jin sauti ko ta ina me yake faruwa ne kawai sai na ji wani bacci mai daɗi ya kama ni ba abin da ya buɗe min ido ina jin haka kawai sai na ga ɗakina na bangon ɗakina ta gabas ya keci ga wata mata kyakkyawa daga ina ke ta ce aini ne uwar halitta ba da ke ɗaya hawawo daga ina kike aina ta so ne ji Allah yanzu wani tari babban ɗa katanga ke ce ke kuma wane ne aini ne saratu khalilu khalilin rahmani matan annabi ibrahim me ya kawo ki ina zo tariya ne sai ga wata mata wane ne ke ta ce aini ne ni ne asiyatu mai cewa rabbin ne ni inda ka baitan fil jannati wannan jini mai fir'auna amalihi wannan jini mai tsamun zalimin domin annabi ya ce ma sai na hadija ran da za ta rasu ya ce in kin je ki kai da kishiyoyinki ta ce ya zura ai ban san kayan aure kamin ka aure da ba zai ce ban yi ba amma allah ya aura mani mata biyu matan nan da suke cewa rabbim ne ni inda ka baitan fil jannati da maryamu uwar annabi isa mata na ne a aljanna ki gashe su suka zo su waɗannan suka zo tariya aka haifi ta ce ba abin da na ji a saukar annabi sai na ji ana cewa huzuhu huzuhu ku karba gaya nan zuwa ku karba gaya nan zuwa kawai sai kabbara manzo Allah ne ya fado duniya ba irin fadowan ɗanka da ɗana ba da kaji ya ya an haifu shi cewa Allahu akbar Allahu akbar rafi'an ra'sahu wa fi zalika rafi ila kulli sudadin imani manzo Allah kenan da yazo duniya akai ana neman ruwan wankewa ina ai ba datti da gaciyar shi da tozalin shi da yankan cibin shi babu wani datti a jikinsa sallallahu alaihi wasallam daki da duhu ya zama mai haske dan da gari ya waye ma mata suna shiga ce a har na nan nan na Allah kike kunna mata fitilla ta ce ai tunda na yabe shi ban tanka kunna kunna fitilla dan duhu ba haka ne manzon Allah ya faru abubuwa da dama suka yi ta faruwa girman sa shan maman sa duk wanda suka karanta sira sun san yaya annabi ya sha mama me ya faruwa inda ya sha mama me yake faruwa su wane ne suka shayar da shi me ya faru gare su da aka dawo da shi me ya faru aka daina har Allah subhanahu wata'ala ya kai shi shekara 37 shekara 37 a duniya kami ya kai shekara 37 a duniya duk duniyan makka sun ce in an ce muhammadu sai a ce al'amin al'amin amintacce in an ji magana wajen wakaji daga wajen muhammadu a bakariya bakariya shi sa abu jalima ba makiyin annabi wani ya tabbata da shi da Allah ya mana gaskiya Muhammadu makaranci ne sai ce gaskiya ba kowa nan kusa ko baya ƙarya wani ma zai gaya masa inna la nukazzibuka walakin nukazzibu ma jita bihi ba mu kareta ka abinda ka zo da shi ƙarya ne amma kai ba makareci bane kai dai ba makareci bane haka dai ya kai shekara 25 Allah da iko ka san Allah mu muna daukan cewa wai Allah ya baka kuɗi ko ya baka mulki shine son Allah ai shi son Allah ya matsa maka ka kira shi in Allah yana son ka sai ya matsa maka ya matsa maka don yana jin muryan yana son ya ji muryan ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara 25 ba kuɗin aure wannan tsira ya kawo mahaifinsa rakumi biyar ya bari sai koyan gabura da rakumi biyar ba zai aure ba ya taso bai iya sana'a ba bai girma wajen wani ba kakansa da ya rasu bai bar kudi ba abu talib da aka ce rike shi shi ma 'ya'ya sun masa yawa yau ga annabi ya shekara 25 ya za ya aure sai atika ta zo wajen abu talib abu talib ne wallahi maganan ɗannan namu yana damuna me faru wallahi ya kamata a ce ya yi aure amma ba mu da kudi eh wallahi ni ma ina cikin wannan damuwa to amma dakata bari in je wajen Khadijatu bintu Khuwailid mai arziki ne mutumin kirki mai amana za mu sa shi kwadugo a wurinta idan aka je aka yi kwadugo so ɗaya ko so biyu aka dawo in muka haɗa kardun sai dangi su haɗa ɗa samu mashi mata sai gata ke kuma Khadijatu bintu Khuwailid ta taba aure so biyu amma tana da arziki ta wani mijinta na farko ta haifi yaya biyu hindu da halatu duk maza ne ya mutu ta sake haihu auren wani namiji ta sake haifan ta haifi hindu dukkan maza ne dai da mijin ya mutu sai hankalin da ya tashi kowa in ya gama ta mai kudi zai zo ce yana son auren rannan sai ta yi mafarki wani tauraro mai hasken gaske ya faɗo a ɗakinta ta tashi a firgice ta ji a birgice ya ta ce to yanzu dai wannan magana zai malamai sai ta zai akwai warakatu ibn naufal balarabe ne ya karanci a taura ya karanci linjila dan yi za a karmaka lawa abin da ya kawo ne ka ga abin da na gani ka za ka ya ce eh dakata ya ce bari in bincika ya bincika ya bincika ya ce ke wallahi mijinki annabi ne karki aure kowa mijinki annabi ne zai na zan ga annabi a nan zai zo same ki annabin karshen zamanin nan dai shi ne matarsa ki sha kurumin ki zai zo same ki to an yi wannan ta je ta zauna kowa ya zo nema aure ta je kai tafi ka bani wuri tana jiran abin da malam ya faɗa to yau gashi an zo ana neman ta ɗauki muhammadu kwadugo atika ya taimaka mana mu ne muhammadu kowa ya san shi a garin nan amintacce ne kin sa shi kwadago in an je an yi tafiya an dawo ila mu samu abin da mu samu to ki kamun shi sai gashi gobe annabi an kai shi za a kai ka ne ka samu kwadago aka je sai na rasulullah yana zuwa wajen kai kuma annabi baya kallon mutum kullum kan shi a ƙasa saboda kunya mata hadisi tana so daga fuskan dan kwadago kan shi na ƙasa ta ce to za ka iya ya ce ta hutun jaraba to ka zo rana kaza ku tafi idan kun tafi ga bawa na mai saratu mai saratu nan ya iya kasuwanci ka je ka koya ta ce to aka shirya aka ɗauki kayan sayarwa an kama hanya sai na bakar yana cikin tawagan ya san annabi amma bai aboki da annabi ba annabi ya girme shi da shekara biyu da rabi shi kuma yana bautan gunki amma yana da damuwa yana ganin wai me ake yi da bautan wanki bai san yadda zai ba to tafiya da ya kama su da annabi muhammadu ana tafiya ana tafiya to ashe akwai wani mutum bahira ar-rahib bahira ar-rahib din nan shi ya zo ya zauna akan hanyar sham akwai wani ishe a wurin ishen nan tun da annabi isa ya sha inuwa a wurin an ce duk wanda aka ƙara gani ya zauna a itacen nan shine annabi muhammadu kuma lokacin shi yayi kai bahira ar-rahib ka zo ka zauna sai na gani kullum mutanen maka su wuce ba zama ranar kawai ana zuwa sai suka ce kai mu dai huta a nan suka zauna gefe ɗaya sai kawai annabi ya je zauna gindin itace bayan rana ya ce kai ai ga abin ya zako ya lallabo ya lallabo ya kanni annabi ya dubi su ban sana a taura ya ce wallahi shi ne waɗannan mutanen ku zo ku zo dama ruwan shi da su ku zo gidana ya ba su ruwa ya ba su abinci wai da za su zo wai shi annabi yaro ne ba za a je da shi ba suka je ana ba shi ruwa sai ce shi wancan din da ba ku kawo shi ba sai a ta ai yaro ne ta a ku bani je da ko shi shi yana so ya ga sifofin annabi ya je lallaba annabi ka zo mu je yana kallon shi yana ce oh Allah mai iko wannan ba shine annabin karshen zamani wannan shine annabin karshen zamani aka zo suka ci abinci suka sha ne mai albarka za a dade sai abubakar ya dawo ya same shi ban Allah wannan a girmama da kai mini na ji daɗi ni mutumin maka ne bautan kungi muke yi wani bauta ya kamata ya sai ce dakata shi wancan ma ne sunan shi ya nuna annabi ya ce sunan shi muhammad ya ce dan waye ce dan abdullahi ya ce ai haka baban shi na dare ce ya rasu mahaifiyansa ba ce ya rasu ya ce ai haka to kai waye sunan kai ce suna na abubakar ibnu wa ibnu abi kuhafa ta ce ai haka to to bari in gaya maka gaskiya ban ciki da babban abu zalim sai ya kira abu zalim ya ce wannan dan ba ya ce dan ka ne ya ce dana ne ya ce ba kai ka haife shi ba ya ce ba ni na haife shi ba dan dan uwana ne me sunan shi ya ce sunan shi muhammadu ya ce to allah ba ni dama in duba kafadansa ya ce duba yana duba kafadan sai ya faɗi ya suma ya ce wallahi annabin ƙarshen zamani ne maza ka tattara kayanka ka koma gida yahudu in sun gane shi za su kashe shi wane su to bai ƙara tafiya ba sai a shekara 25 din nan da aka je tafiya sai tafiyar ta canza idan suna tafiya a tsananin zafin rana sai allah ya kawo mala'iku su yi musu inuwa haka aka je sham din aka sai da kaya da tsada aka sayo mai arha aka dawo gida ana dawowa sai na abakar ya manne ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai mai saraka kosa ka dawo wajen uwar gidanka gaya mata cewa wani taba ganin mutum irin wannan ba ita kuma da Allah ya mata nasara ran da za su dawo sai ta hau benen ta shan iska sai ta ga baki na zuwa gidanta sai ta ga inuwa a sama sai cikin gida annabi ya ce zan je huta ta ce to gobe sai ka dawo a yi balance tunani ya kama ta yana fita ya ce mai sara ya ce baiwan Allah wannan mutum ko mutum ne ni ba taɓa gani mai albarka irin wannan ba genji-genji inuwa ba ke ce na gani yi shuru bari ya dawo gobe manzala ya dawo gobe za a yi balas ta dube shi ta dube shi mai za ta ce mishi ce ta balas gobe to je kace gobe gobe ya zo ya dawo za a yi balas yau ta ce a je kace gobe rana na uku da ya dawo sai ta ce a dakata shigo ciki ta shimfiɗa shimfiɗa ta gyara ta zauna gefen da yanzu bawan Allah tana so ta ce nawa kuka siyo nawa ka sayar shi abin da annabi ke so jike nan yanzu da Allah ba kai baka son aure zai ce ba shi ya kawo ni ba kaman ka dan shekara 25 a ce baka son aure ce ni fa ba magana ya kawo ni ba karki maza mu ina son in fahimce ka ne ka cikin ga tafiya ta atika sai ta tare shi ya aka yi mamani cewa laye wani na je kuma tana wani magana wai magana aure in ba san dalili ba ta ce ya za ta yi mana haka ga ta dattijiya ta so ta same shi atika gani na zo hanija me yasa ki ga mana ta ce dakata maganan kasuwanci ya kare auren shi zai abin ko zai yiwu na farko dai bai da kuɗi ke maloniya ce na biyu shekaran ki 40 shi 25 ya haka zai wata ce ba ruwanki an gama a nan malamai suka ce aje a binciko da wani dalili allah ya fi son annabi da kowa bai ba shi mata karamar yarinya ba sai wadda ta girme shi a zahiri ta girme shi a zahiri ba ko amma ya ba ni ya girme kowa a zahiri dai na girme shi dalilin mai Allah ya haka a'a akwai dalili za a same shi can gaba aka dai magana sai aure aka yi auren ta ce da ni da gidana da gomi naka maza Allah ya aure hadija duk yayansa daga hadija ne zaman lafiya zaman arziki komi nata da ya kai shekara 37 sai ji ba abin da yake so a duniyan nan sai dai ya koma gefe ɗaya ta ibada wai karanta da shi ibada mutanen garin da ba san Allahu ba sai lata ba san mannanu ba sai manata ba san azizu ba sai uza afaraitum allata wal uzza wa manat thalithatu ula manya manguga makan uulu da hubal ne an ce Allahu a'ala su ji Allah uulu hubal uulu hubal ai irin wannan Allah ya garin Allah ya kawo shi ba malami ba mai koyarwa ba mai ladabtarwa kai mai shan giya yana da hankali in sun ci riba da yawa ne suka yi annashuwa su sha giya ai kada musu ganga a irin wannan Allah ya sanar da annabi yadda zai halwa a kogon hira yaje zauna yana ta yi sai da ya kai shekara biyu da wata shida ya rage wata shida ya cika arba'in Allah ya turo mala'ika a cikin abinda ya fara cewa ikra ikra yi karatu nan ma wani karatu ne da akwai abin da ya fi karatu da Allah ya ce wa annabi iqra ya ce ma ana biqari iqra ma ana biqari sai da ya ma zo su nan ma akwai karatu ana shi yasa aka ce in zaka dake yaran ka kai mashi uku karka dake shi da yawa in zaka mai yaro bulala don karatu tsaya uku muna ganin je yana mun da farko ana dukan yaro da zai ce in kana wuce uku sunna kenan amma annabi kuma lalasa uku ya kala ma'ana bi qarin aka matse shi ikra ma'ana bi qarin aka qarin ikra ma'ana bi qarin sannan ce kira bismi rabbikal ladhi halak halaka al insana to tsaya uku karka duke shi kaman yaki annabi Muhammadu ne ji wannan ina ya dawo ba ya dawo yan matan sa bane yana zuwa yana zammiluni zammiluni to yanzu labarin zai zo zammiluni zammiluni me ka gani mai gida na ne na ga aljani ta ce ya irinka baya hauka irinka Allah ba zai kunyata shi ba kana sada zumunci kana kaza kana kaza kana kaza ta bari yayin halaye mai kyau mai irin wannan halin bai jin kunya amma bari in jaraba kawo jikinka kusa da ni ta cire mayafinta ta kama mijinta ta rungume ta ce bude idon ya bude ido ka ga abun ban gani mai ce alhamdulillah alhamdulillah wannan ba aljani bane inda aljani zai tsayawa to ashe dalili kenan Allah ya bashi wanda ta bishi shekaru a zahiri da karaman yarinya ne gele za ta dauka ta ruga gida ta ce ya hukunci don da mutanen maka sun samu da ma matan shi ta taba zuwa ta ce ya yi hauka don wannan ta kashe ta ruba ya ɗaki ba wanda ya sani ta ce wallahi ya bane to dama malamin nan da ya gaya mata za ta aure annabi yana nan bai mutu ba ya ce to zo mu je zo mu je ina da malami zai ga annabi sai ga shi a gaban warakatu ibn nawfal warakatu ibn nawfal dama duk yan uwan juna ne ga abin da dan uwan dan dan uwanka yake faɗa da ganin da yake yi gane ganin da yake yi kai me ka gani ya gama annabi ya gama sa naga kaza na kaza sai tashi ya zauna ce oh oh ya laita ni kuntu jaza shine ya khurjuka qaumuka la ansuranaka la nasran mu'azzaza da a ce ina da karfi zan karfin da lokacin da za a ce ka bar garin nan za a kore ka a garin nan wallahi sai na taimako ka cikakken taimako zan maka annabi yana mamaki yadda duk inda na biya garin nan a ce muhammadul amin muhammadul amin kuma yau ana bani labarin da za a kore ni ya ce ba wanda ya zo zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an yi gabari annabi ya ce awa mukhruji yahum za su fi da ne ce za su fi da ka wannan ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam kamin nan a shekara 35 sai Allah yana so duk duniya su san waye annabi Muhammadu sai turo goba sai kona ka'aba aka tattara kudin halar wadda za a gina ka'aban babu aka yanke ta duk wanda ya je maka yanzu zai ga hijiru Isma'ila tarihin kenan hijiru Isma'ila yana cikin ka'aba shi ta ake kewayawa a shi haka ka lokacin da za a gina aka ce kudin halal ba zai iya gina a kewaye ba a yanke wani wuri a dan masa alama a gefe aka yanke da aka zo hajjarul aswari din nan za a saka shi duk gidajen maka gidan ƙureshiya gida goma sha biyu suka ce wallahi gidanmu ya fi naku namu zai sa wannan ya ce namu zai sa wannan ya ce namu zai sa har faɗa ya auku daga baya allah ya kawo musu natsuwa to ka ce a dakata ba wanda zai sa sai wanda zai fara fitowa nan duk wanda ya shigo wannan wurin yanzu ba cikinmu ba shi zai sa ba wanda ya fito sai annabi muhammadu yana fitowa suka ce shi ke nan shi ke nan muhammadul amin muhammadul amin muhammadul amin mun yadda mun yadda ya ce da mayafinsa ya masa hikima ya shimfiɗa ya ɗauki dutsen ya sa a tsakiya ya ce duk kowa ya kama gefe duk gidajen su kama gefe da aka zo ya daidai ya sa ana cikin ginin kaba zamanin jahiliya ne sai su sa mayafi a sama su bar al'aurarsu a waje annabi shi ko ba a ganin al'aurarsa annabi yana kewayawa ya rufe al'aurarsa sai ɗaya daga cikin iyaye kai wani irin yaro ne haka ba ga yadda muke yi ba ne kai ma ka yi haka yace ba ba zan iya ba ga matsa ma annabi zai yi annabi ya cire mayafinsa zai irin wannan ya faɗi ya suma ya tashi ya mai da mayafinsa ya sake ban gaya maka ya ce ya ma a saba ni ma a saba ni illa min ta'arri baka gana faɗi yanzu ba abin da ya same ni nan saboda tsaraici ne Allah na bai da yin tsaraici ba sai na rasulullah aka yi zauna yau dai Allah ya nada shi annabi daga ran da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara karban wahayi daga Allah a taura yake shi ya kare zabura ya kare linjila ya kare addinan ma suka kare sai ce huwa allazi arsala rasulahu bil hudi wa dinil haqqi kaman da ba haqqo bane kamin zuwa annabi ne dinil haqqi amma yanzu tunda annabi ya zo nasarani shi ya baci yahudanci ya ɓaci yanzu dinil haƙi inna dina inda Allah al-islam wa man yabta yi ghairar islami dinan wala yuqulu min wala yadin al khasirin wannan annabi Muhammad kenan da qur'ani yazo yace ma faranna bil kitabi shay don Allah jama'a da alqur'ani yazo me yake nuna mana girman ma annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu watuwaƙiruhu watusabbihuhu bukuratan wa asira mun aiko manzo dun shahida mai shaida duk wanda ya je lahira annabi mai man shaida ba ba kama aljanna sai mun shaida wa mubashiran mai bushara da aljanna wannan jiran wada'iyan ila Allah bi iznihi sannan sirajan munira ba wani abu yasa na kawo shi balli tuminu billahi wa rasulihi bayan imanin wa tu'azziruhu ku buwaye da shi wato waƙiruhu ku ba shi girma wato sabbihu ku tsarkake Allah bukuratan wa asila da Allah ya ce ku ba annabi girma ya tsaya ku bayar ne ko shi ya fara bayarwa in ya ce mai sallah ai baya yi in ya ce ba da zakka yana zakka ne mai haji yana haji ne amma da ya ce ku girmama annabi Muhammadu sai Allah ya fara girmama shi me girmansa duk sunayen da ka sani na Allah in ka ɗauka ka ba annabi banda Allahu da rabu shi ne kawai ba zai ɗauka ba Allah ya ce nuru ne shi annabi nuru ya kira kan shi rahamanu ya annabi rahamatu ya kira kansa rahuhu ya ambaci annabi rahuhu ya kira an kansa bashiru ya ambaci bashiru kaga sunan ma gaba daya shine malamai suke cewa wa shaqqa lahu min ismihi li jullahu fadul arshi mahmudun wa hadha muhammad in ka koma wajen malamai masu bin kwalkwal da bincike za ga duk kayan Allah yakan yi sha biyu ne sa'o'in dare sha biyu sa'o'in rana sha biyu watannin Allah sha biyu burji goma sha biyu la ilaha illallah harafi sha biyu muhammadu rasulullah harafi goma sha biyu to amma da yazo shuhur yace inna iddatu shuhur inna la itnajara bi kitabi min ayyi yawmin halqala samawati wal ardh sai yace zalik min ha arba'atun hurum a cikin watanni goma sha biyu nan akwai hudu masu daraja shine suke ce rajabul fard rajab shahrullah na aka isra'ili da miraji da annabi sai shawwal zulqa'da zulhajj kaga yanda harafin Allah yake alimi shi kadai ne lallan hakuri a hade rajab shi kadai lallan hakuri a haɗe su uku ya sunan allahu yake alif shi ɗaya lillahi a haɗe min ha'ar ba'atun kurum la ilaha illallah idan ka ce muhammadu rasulullahi min har ba'atun hurumin muhammadu sannan shi allahu sunan allahu da yake ismul adam ne kowane harafi yana nuna allah ne in ka ɗauki ɗaya sunan shi allahu ko kidaya kake ɗaya dai za a koma daga ɗaya in ka kai goma sai ka sa ɗaya da zero zero sunan shi ba komi in aka kai ɗari za ka sa ɗaya sai a koma allah ɗaya in ka sa zero biyu sunan zero biyu ba komi in ka kai dubu ka sa ɗaya ka sa zero uku sunan zero uku ba ba komai allah in ka kai miliyan ɗaya ka sa zero ka sa zero duk zero na a ce to a ajiye ɗaya sunan zero menene kaga allahu kenan lillahi sunan waye lahu ba hu ba ko numfashi kake kana Allah in ka ɗauko sunan Muhammadu ka cire mimin farko ka ɗauko alifin na na farko ka haɗa Ahmadu kulli hamidin ka ɗauko hamdu waye fi kowa godiyan Allah maddu waye fi kowa ba da daduwa dalu alal khairi annabi Muhammadu an ka zaki binciken malamai annabawa su nawa ne 313 muhammadu mimi uku ne a wurin saboda mimin tsakiyar na akwai idgami a ciki mimu in kai fakkin su 90 ta'u goma mimu 90 mimu 90 dalu 36 duka an hada su ne 313 a wadda kasan annabi shi ne rahaman komi in ka gama wannan ka gano wannan sai ka gano a wai ya Allah yake kiran sauran annabawa ne wani irin kira yake musu ai ka isa Allah ya kira ka ma ka kai ne komin girman ka inda ba annabi ne ka ba sai dai ka zama cikin ya yi halazina amanu ko innan lazina kabaru ko ila an amri ya Allah ila khawfun alaihim wala yazunun amma Allah ya kama sunanka ba annabi ba yana da wahala ko a addinin ko alkur'ani ba sunan wani sahabi ko da abubakar sai mutum daya shi ma kaliya ne ta auko falan ma kala zaidun min hawa tsanan zangwaji naka amma abubakar duk darajar shi ba sunan shi alkur'ani su annabawan Allah yana kiran su ba wani girmamawa a ubanka in yi kira ka yana ruwan shi da malam duk karatunka in karatunka ya zo zai ce kai wani ko kuka san wannan don mulkinka ɗanka ubanka kana gwamna ina uban ina ruwanka da excellency ai ba ruwan shi iyaka ya ce yaron nan ne ya kawo min abu shekaran sha wasu suna can suna excellency ko haini su ko menene oho shi ba shi ne uban shi ba ina ruwan shi da wani to Allah shi ne ubangijin kowa in kuna wani alaihi salamu Allah sai ya ce alaihi salam amma in zai kira annabawa Musa adamu suleimanu kaza ko ma ya kira su ya adamu kunanta ya musa amma da ya zo kira annabi sai saka ya ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhal mudassiru ya ayyuhal muzammilu bahe ma anzalna alaykal qur'ana tashki kai ya kare ma karara yace la taj'alu du'a rasulika du'a ibalikum malan kar ku kira annabi kamar yadda ku kira sashi ya kare bayan an zo ana kiran shi bayan gida ya muhammad ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqiluna wala wannan sabaru hatta taharuja ilayhi lakana khairan lahum ya kare in an zauna gaban annabi za a yi mashi rashin kunya ce wai za ta yi mutum bandashi ruwa la musanisin li hadisin inna zalika yuzin nabiy wa sahibi minkum ya kare in an masafa da annabi ce ba hannunka bane innal ladina yubayyi'una allaha inna ma yubayyi'una allaha yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una yadu allahi ya Allah zai hannu mai zai da shi amma saboda annabi ya yi yan annabi ya yi ba cewa ma ramaita izar mai da walakin nan la harabi wannan duk darajoji ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda Allah ya rantsuwa da shi sai annabi muhammad la amruka la amruka na rantsa da rayuwanka babu wanda annabi Allah ya rantsuwa da garinsa da shi la uqsimu bi hadha al baladi wa walidin wa ma walada ba wanda Allah ya rantsuwa da lokacin haihuwan sai annabi mu wal fajari an ce fajr da aka haifi annabi Muhammad kaga duk wannan girma ne sannan in kaga Allah na faɗa ba ji ba gani an taba annabi amma in an taba Allah sai ce bai san ni bane wannan bai san ni bane in kaga mutum bai san Allah ba wallahi Allah ne ya ga dama kar ka san shi in yana son ka san shi yau za ka san shi haɗa ka da masiba masiba na samuwa za ka ji wayo Allah oh yanzu wallahin Allah yana so ka zama za ki rura na ɗaya za ka gani muna ji muna gani aya muna ji muna gani lokacin da akan ce wai rana ya kama wata da daddare ko duk gari sai a zama zakiru la ilaha illallah wai za a mutu ashe ƙarya ne zakin zakirun iskanci ne kawai taushi sa Allah ya kyale ka duk abin da kai baka san shi bane wani ma ya ce ma Allah kai yadullahi magalulatin yanzu Allah nan ma ya shiga rowa me ya ce mashi ya ce o bale da mu mafsudata ni a hannuna a shimfi da yake wani ya zo annabi ce in kana haza huwa alhaq min indika Allah in wannan abun gaskiya ne daga wajenka ba amdir alaina hijaratan kai mana ruwan dutse a wuce na ba azabin alimin ka mana azabin ne ce kai kai sa annabi na gabanka da baka kara fadi ba annabi hankalin shi ya tashi cewa ma kana Allah mu'azzibahum wa anta bihim kana wurin ai ba abin da zai faru ya ci ba amma zai zo ranar kiyama zai faɗa yadda aka yi annabi annabin rahama ne sai yana tunane ta yanda ba mu ba tunda Allah ya ce wa anta bihim kuma ya san ba zai dawo cikin mu ba tabiya zai to ran da ba mu mu dinnan na baya da mu kai wancan lokacin Allah ya ce a shi mu ma man kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun in suna neman gafara kaga wannan kenan amma don Allah in an taba annabi ya yake yi farkon kalmar da aka gaya masa tabban laka ya ce tabbat ya da abi lahabin wa tabba ya ce zan sa kuɗi Allah ya ce ma a gani hannu maluhu wa ma kasaba sai sulana ran za ta lamu kuma wanda ya faɗi hakan nan balarabe ne ba kurai shi dangin annabi muhammad masoyi ma annabi da farko tun da 'ya'yansa biyu surukan annabi ne amma saboda wannan kalma da ya faɗa ma annabi tabban laka Allah ya ce annabin to tabbat ya da abin habin mutabba ya ce zan sa kuɗi ce magani an maluhu da ya'ya ce wa maka saba sai salana ran za ta lafa matansa ta saba ke ce har da ke tsinaniya wa mura'atu amma la tarfidi da habin mutum Allah subhanahu wataala dai bai gushe ba in an ce ai ya rabu da Allah ya yanzu ma yana gaba da shi sai Allah ya ce a bai da albarka ya ce ai na dai na karkausara fa salli rabbika wa inna shani aka makiyin ka huwal abtar shine yanke ma albarka dun ya wani ya ce ma annabi abtar wa na bin ne sai ya ce mishi abtar yayan annabi maza ba su a girma su zama ba ni gai saboda kada su girma a rasa sunan da za a ba su yayan annabawa annabawa ne to idan annabi ya haifi ɗa namiji ya girma ya balaga in baka je mashi annabi ba fa to daga kanshi kuma ba annabci ba zai wa Allah ya nada ma annabi Ibrahim ƴaƴansa duk annabawa annabi Muhammad ya kasa nada masa ba saboda haka suna kanana sai Allah ya karbi rayuwarsu da yake ba mata ba su ba su annabta to ku rayu matan ma duk ba su rayu ba sai guda ɗaya Fatima a samu ƴaƴan manzon Allah duk mu samu rahama aka ce ayi Allah ya bar shi yace wadduhi wal layli za ta yi ma wanda aka rabbuka Allah bai barka ba wama qala wal akhiratu wallahi lahira khairun laka min al-ula kaman yana ba annabi hakuri lahira yayi maka duniya me za ka yi da duniya me za ka yi da duniya wala sawmi yudika rabbuka fadlan la dasanu zan baka sai ya ishe ka yace ku yi bushara inda za a ce sai ya ishe ni ba ɗaya da zai yi wuta sai Allah ya ci ga tuna mace alim ya jirka ya ce mu ba'awa ban samar da kai maraya ba ka tuna baya mana ba'awa ni na taro ka wajen ka zuwanin na same ka lokacin bada na shirye da kai ba amma sai labara tuna ma ni wani wannan annabi muhammadu ke ka ji wani abu idan an cuci annabi sai allah ya zara annabi ya ce shi aka cuta to waya za ka yi ka cuci allah ka yi ma ka cuce shi in za ka iya sai ce innan lazina yuzuna allaha wa rasulahu duk wanda yake cutan Allah da manzonsa la'anahumullah amma an zo kan mu'minai ce wallazi ne yuzu mu'min bi gairi maktasabu wannan kan faqadi ta malumu hutanan wa isman azima amma annabi muhammadu duk wanda ya cuci annabi ya cuci Allah Allah subhanahu wata'ala yana so ya nuna mana girman annabi da sauran annabawa da yawa annabawa roƙon Allah suke sai sun roƙi Allah Allah ce na yi maku amma annabi Muhammad sai dai Allah ce shin ban maka ba ashe ban maka ba ashe ban maka ba alam na shana laka sadaraka wa na an kaudaraka warafa ana naka zikiraka ga Musa can yana cewa rabbi shirali sadri wa sirri amri wa lulu qudatan min lisani wa ja'alni waziran min hari haruna hi wa shirku bi amri kai nu sabbi haka zai daga baya ma giyan yawa ce tumu lakon kuti da su laka ya Musa an baka abin neman ka amma annabi ce haba ya rasulullahi ai na riga na gama alam da shara laka sadaraka idan wani annabi yana cewa Allah wala tukhzini yawma yub'asuna Allah karka bani kunya ranan tashi kunyan duniya kunyan banza ne waye kunyan duniya na lahira shine kunya karka kunyata ne ranan kunya Allah ce kai annabi na ne ai bazan kunyata ka ba ba komai tun da ka roke ni amma annabi zai magana Allah ya ce a ba da kai ake ba yawma la yukhzillahu nabiyya rana na nan kai annabi ba za ka ji kunya ba ba ma kai ba wallazina amanu ma'ahu wannan imani tare da kai idan wani annabi ya ce hasbi Allah hasbi Allah Allah ya isa mini an annabi zai magana ce hasbuka Allah hasbuka Allah Allah ya isa maka wa man ittaba'aka min almu'minina annabi Muhammad wannan duk darajoji ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gode wa Allah shi sa ake faɗin irin waɗannan abubuwa don mun wani lokacin da ake ce wai ka ce annabi daidai yake da kowa ko an faɗi hadisi wanda yake daraja annabi sai a ce hadisin bai inganta ba to ayoyin ba su inganta ba gode ba Allah girmama annabi shine addini duk wanda ya ɗauki annabi ba komai bane shi ma ba komai bane jan Allah kuma duk abin da za ka yi ma Allah in ba annabi a ciki baya so ka je lahira kana son annabi ka haye annabi ce karka yadda a yi maka hisabi don ya ce dukkan ku za ku aljan duk wanda ya je aljanna da rahama ne ya je waye rahama waye rahama sai aka ce wala anta ya rasulallah har kai ma za ka je aljanna da rama da aikin kamar ce sai illa an yi tagammadin Allah bi rahmatihi sai Allah ya kubance ni rahama me kai wa Allah hadda zai kai ka aljanna ba don kyautar sa ba me ka bashi in an ce ayi zabi me kai saboda ka mu gode wa Allah cusa ma ƴaƴan mu son annabi karshen duniya ya zo mai hudu da nasara sun bincika me yasa musulunci suke da zafin rukun addini a son annabinsu ne yawa kowa yadda ya mutu don annabi muhammadu saboda ka araba su da annabin su zama fankon banza ka zo za ka yi maulidi a ce bid'a kullu bid'atun dalala kullu dalalatin fi nar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi ba haba wawa annabi bai yi ba ai ba hujja bane a addini in dai abin da annabi bai yi bane a addini hujja to addinin ma da ya mutu ba ya kace ka tauhidi ba wannan kalmar tauhidi shine musulunci aikin ba sallah ko to mun ji sallah yana nan raka hudu ba sai ya lola ba da ruwan famfo annabi ya lola ba sai an sa riga ba ba rigan gwado annabi ya sa ba hakanan abubuwa da dama dai don a kauna mutane a son annabi a ce annabi bai ba annabi bai ba ba hujja bane in annabi bai ba ba hujja bane ai na ka gani a sahihul buhari to annabi dai bai san sahihul buhari ba shi ma bid'a ne don mai sahihul buhari sai da annabi ya bar duniya ma aka haife shi da shekara 100 da wani abu ya zo yana ce mana wai ga wani abu sahihi na annabi to wai ga mishi annabi bai ce magana na akwai sahihi akwai wanda ba sahihi ba cewa yayi ka amun ƙarya man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar inji manzon Allah amma bai ce wa magana na ga sahihi ga wanda ba sahihi ba ba ina annabi ce bai kuma ta cewa duk abin da man yi bakar ku yi shi yasa ma hujja babba sallan tarawih dinnan da muke yi wanda wasu kamar da shi wasa an yi sallan isha a samu ni liwa Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum liman kaza ya fi sauri Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum to wace ka je masallaci annabi ya je ne annabi bai je ba har ma wannan mai ishe gaba da tahajjudi ne ko taraddudi shi ne annabi an ce wa man wa minan laili fatahajjat nafilatan laka a sai an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda kai bayan abinda Allah ya fallanta maka ya fallanta maka da daddare ka tashi kai tahajjudi abin da yasa Allah yake maka hasa an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda yahmaduka al-awwaluna wal akhirun na annabi ke sai na Umar bayan annabi annabi ya taba fitowa lokacin zamanin sa yazo ya samu mutane wanzu Allah ce man kama ramala na imanin wace sabon gobe da lokuma ta kaddan min zambi sai kowa ya zo masallaci Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim wannan da ai sai annabi ya zo sai ji sha'awa sai fito aka yi sallah da shi wace gari ya fito aka yi sallah na uku wanda ba su ji ba suka ji masallaci ya cika annabi yake fitowa har gari ya waye ya sallah ya ce a a in na fito Allah zai mai da shi wajibi ba za ku iya ba na ki fito ba a aka ci gaba da haka sai na umar da ya zo ya zo ya samu mutane irin yadda aka zama annabi zai ce to wane ya ka zama liman ni ba zan zama liman ba dun ni halifan manzon Allah ne ka aka hujja da ni a ce na yi da ya ga masallaci kwana uku ya cika sai ce ni'matul bid'atu hazihi ma da wannan bid'a sauraka magana annabi ba bai yi ba ba hujja bane girmama annabi duk wanda ya girma annabi Allah ya girma shi ku duwa masu yaban annabi wani duk wanda yake yaban annabi yana zama wa baya wani baiti biyu na 20 ne ya ishe shan abin share mutu baiti biyu na 20 ne musamman yana da murya ya ishe shi ji abinci ka dubi bayan Allah imamu busiri da ya bi manzon Allah kowa je iskandariya zai ga wurin masallacin shi da gol aka rubuta don ya bi manzon Allah ya yi bi annabi har ya kai muhammadu da gudun ilmi fiye annahu basharu matukan sani annabi muhammadu mutum ne da ya kai haka fahimtar ya dauke ya rasa abin da zai faɗa ya kwanta bacci sai ga annabi kara zama na ce ka ce wa annahu khairu halin lahi kullihim annabi ya kara samu shi baiti ga wanda aka yi gaban annabi ba na su abu wa tsaurin yau mabtulu har yace inna rasulullah sai bin yusa la'abi yanzu kuma a zuwa ce maka yabon annabi a wuce iyaka ko son annabi an wuce iyaka don Allah duk wanda ya ce mun wuce iyaka a wajen son annabi zai nuna man iyakan kafa wuce ina ce ba sai ka san iyaka ba aka wuce to shi ya nuna mana iyakan inda annabi yake sannan sai mu tsaya kan wuce mun ban san iyakan ba ne ba ma mun kai mamalle mu kai iyaka don haka mun gode wa Allah wannan fa'idan maulidi kenan sai soyayya soyayya annabi ya ce mana ahabbani man ahabbani kana ma'i fil janna duk wanda ya so ni muna tare a aljanna a lura da wannan magana yawan sallan ka ba zai kai ka aljanna ba yawan azumin ka zaka son annabi shine zai kai ka aljanna annabi yana kyautan aljanna har ga dutse yace uhudu jabalun yuhibbuna uhudu jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu jabalun min jibalil janna odu dutse ne yana son mu muna son su dutse ne dan aljanna ku tutturan dabino yana sallah yana azumi amma da ya yi yaso annabi ya ce huwa bil janna shin munafikai ba su faɗi la ilaha illallah ba ba su yi sallah ba ba su ga annabi ba Allah bai ce ma annabi walau annahu izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum rasulullahi wajadullah tawwaban rahima da kun gane in kun saba ma Allah ku nemi gafaran Allah ku zo ta hannun annabi ya sa baki Allah zai gafarta bai fada masa haka ba ya fada masa haka in annabi ya nema maka gafara wajen Allah zai karba ko ba zai karba ba karba zai yi amma yau sai ga munafiki annabi ya mai sallah ce ban da shi kamin ma ya gaya wa annabi sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lam yaghfir Allah lahum ko ka nema munafikai gafara ko karka nema ni Allah ba zan gafarta ba da annabi ya matsa yace in tastaghfir lahum 70 maratan in ka nema musu gafara su saba'in dan yagbin Allah lahu annabi ya ce da na san an kara a saba'in za a karba da na kara ga sallah da ya mishi ga riga da ya bashi Allah ce la tusalli ala ahadin minhum ata abada so da ka mu gode wa Allah wannan lokaci da muke ciki kowa ya san addini shi rigagge ne tauhidin ka bai cika ba don ba wani mai imani bai kadara nan don ba zan mare ka kace Allah ya kaddara ka yadda ba ko za ka yadda zai yin ramance ne ma kaddara ko ba wanda zai je wani abu an shirya za a bashi wani ya zo ya hana ka ce wannan ba da laifi Allah ne ya kaddara zai yiwu aka ce matsiyacin nan ne wa yake cikakken sallah Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim ka kai kasuwa ar-rahmanir rahim sabon gari maliki yawm din hanyar kaduna mai alari wai kace wai man jali fikiru qalilan fi salati na kasa sawabu to man jala kaziran ba irin wannan sallah zaka ji amma hisabi amma ka zuwa annabi da ka zuwa na yana ce ai shikenan wannan ai yayi gode wa Allah gode wa Allah ba abin da Allah zai maka kyautai shi kamar son annabi da abin da ya baka in bai baka son annabi babban za duk abin da ka rasa in ka samu son annabi ka samu komai sannan koyi da halayen manzon Allah لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر والله da muna koyi da halaye irin na manzon Allah ba mu musulmi ba wadda ba musulmi ba zai shigo musuluncin to mu ya mu mun kyale juna an mun kyale juna ba farko an ce kai hakuri annabi ya fi kuma hakuri Allah ya ce wasu bir amma sabarka illa billah inna allaha ma'as sabirina duk wannan darajoji da muka faɗa ma annabi Allah na faɗa don shi Allah na ba shi kariya Allah na mai da martani Allah na bayan son a kira shi da karfi sai ga Allah yayi irin Allahnsa kar ka dauka wayan Allah yana son ka ba za ka yi ciwo ba ba kar ka dauka wayan Allah yana son ka ba za ka yi talauci ba ba kar ka dauka wayan Allah yana son ka wani ba zai zage ka ba lokacin ma za ka sha zagi ko annabi Allah ya fi son da kowa sai turo aka baza masa goshi aka karya mai hakori kuma ya bar mutanen layi alau zai magana Allah ya ce a a kai annabin rama na ya ce Allahumma hadi qaumi fa innahu la ya'lamu wane za a ci kwaikwaye rigansa a girgiza a ce mai taurin bashi irin annabi Muhammadu taurin bashi ne gare ka annabi ce lokacin da muka yi zambiya ka bai yi ba ba yanzu muka yi ba ai ba haka ba sai na umaru yana cika yana cewa ba ni in buge shi an ce baka yi daidai ba ni na shi haƙƙinsa ta muru ne bi husnul qala'i wa ta muruhu bi husnul istiqla'i abin da ya kamata kai mana kenan kai horo in na ci bashi in biya yadda ya kamata shi kuma ya bi ni a hankali to amma tun da ya ce biya shi kai ba da kudi umaru biya shi ya biya shi ya ce kara mashi ma ka bashi tsoro da ya kara mashi ya ce wallahi na yadda kai annabi ne kila da an da ke yi zai ce ba zai musuluncin ba kau da kai ga aikin jahilci wannan ma mahaukacin da ya zo ya zo ne jewa annabi jaka tsora mini dukiyar da ke hannunka ba ko na babanka ko naka annabi ya ce kuma ya ja wuyan annabi annabi ya ce kudi ba na baba na bane ba naka bane kudi na Allah ne ni kuma ba mu Allah ne zan baka amma jan rigan da kai mana sai na rama ya ce haba an ce baka yawan mutane aikin shirme ya ce haka ne in an maka mummuna baka sa ka aro mummuna ya yafe masa ga aikin irin na jahilci manzo Allah na cikin masallaci wani mutum ya musulunta ya shigo cikin masallacin kenan mutumin kauye bai saba zama cikin mutane ba sai fitsari ya kama shi zai ba sai kwance wando bai samu sar a gebe mutane na wai wai wai wai mana ya zaka mana fitsari ya rude in an ka bai shi ya ruga da gudu zai bata masallacin gwamma ya tsaya wuri ɗaya annabi ce ku bar shi ku bar shi ku bar shi a gama ya ce zo me yasa kai mana fitsari a masallaci ai ban sani ba ne ya ce to kaka kara in an ji fitsari fita ake a waje a yi fitsarin a wanke a ɗebo ruwa a zuba ba kawai sai ce kai Allah ya ji kanka Allah ya ji kana ko kuma da kuka yi mun tsawa ko oho a nan ce kwadanci na da wannan mutum kan mutum ne da raƙumin shi ya tsinke raƙumi na gudu mutane na raƙumi ya tsinke raƙumi na zara yana ta gudu yana ta gudu kowa ya wahala ba wanda ya kama raƙumin can sai mai raƙumi ya game abin shi kadai sai ta ko da kan shi ya zo ya tsaya game shi to wannan tsawon da kuke kuna son ku gode kore mini shi halayen manzan Allah na haƙuri ba yadda za a yi kai haƙuri a ce haƙurin ya kawo maka matsala kai haƙuri ga bin Allah kai ba haƙuri ga barin sabon Allah wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa misal wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri as-sabru ala da'ati as-sabru an al-ma'siyati duk sanda kaga mutane ba su dame ka ba kowa wai damu da kai amma kai kuri ya kyale ka kai mulki ya kyale ka ka zama malami ya kyale ka musamman ma almajiri shi ne inuwan giginya na nesa kashin shi na kusa bai ganin shi sai na nesa ba ya ganin shi ai ba wani bane da Allah wanda aka haife shi yau da to ai hakuri ka zama mai kunya annabi ya ce idza lam tasahi fasna ma shi ta rashin kunya ce ka mana lalacewan abu manzo Allah ce laysa minna man lam yuqir kabirana wa laysa minna man lam yarham sagirana duk karamin da bai girmama babba ba to ni in ji annabi ba na tare da shi babban da bai ji tausayin na baya ba ba na tare da shi idan babba ya ɗauki duk 'ya'yan angon 'ya'yansa ne akwai matsala idan 'ya'yan suka ɗauka duk da tijan angon iyayensu ne akwai matsala to kai ba ubana ba ne ni ma ba ɗan shi ba ne ba da haƙƙi irin na manzan Allah kowa da irin Allah ya maka ba shi haƙi shi manzan Allah ya zauna wata rana idan ya zo ya zauna a mazauninsa duk wanda ya zo farko zai zauna hannun dama wanda ya zo na biyu zai zauna na hannun hagu ba ruwan shi da wani ne wani ranar ya zauna sai wani saurayi ya zo ya zauna a gefen annabi muhammadu ya ce wani ya sa'a ba manyan ba su zo ba sai wani dattijo ya zo ya zauna a hagu ana zaune kawai sai aka kawo annabi nono annabi ya sha ya sha ya sha to baya aiki da hagu sai dama yau kuma ga daman yaro ne a wajen hagun kuma ga dattijo annabi ya rike nono ya kalli yaro ya kalli babba sai ce yaro ya ce na ka dai nono na sha na rage kuma haƙƙinka ne ko ka yadda ko ka yadda in ba dattijon nan ya ce annabi haƙƙina ne ko ya ce hajjin gani ya ce to a raguwanka ba wani sauraro a bani kayana ba maka yi haƙuri ma haɗu a wani amma nan da yi raguwar annabi muhammadu nan da yi ba za mu haɗu a nan ba a bani kayana isha kaga husnul siyasati iya zama da mutane shi sama Allah ya bambanta halayen mutane annabi ko a cikin gida ko a cikin gida dan Allah ya nuna ka ka gode wa Allah ka ce Allah ya raba ni da su lafiya in ko ya boye ka ka ce alhamdulillah dama ban san ni bana huta ban san ni bana huta ka koyi wai annabi wajen kyauta ma na kasa malumin sadaqatin manzon Allah Allah yana da ikon ya turo mashi kudi gina komi a san abin da yake so sai ga Allah yana ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifu ina ce wanda bai da shi kirance da Allah ya ce shine wallahu huwal ghani wa antumul fuqara gani ne kuma yazo yana ce man zallazi shine mawadaci ya ce wa zai ba Allah rance ya ninka masa rancen nan ka san ashe na Allah ba bukata bane wallahu gani wa antumul fuqara ku ba annabi sai annabi ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba ku samun alkhairi sai kun ciyar abin da kuke so to na ake gane imani sai na baka da kowa imani an ce a kawo kudin yake kowa so ya kawo duka sai na Umar ya kawo rabi usmanu ya shirya yaki wani bai da shi ya kawo dan tafi ya watsa a ciki munafikai sun ce ka gan shi mai Allah zai da tafi sau da ka harkan addini idan ya tashi ko harkan sun annabi muhammadu kar a barka a baya da yawa ina mamaki sai mutum ya ce zai shirya masallaci shi ne kokon bara nan kokon bara nan ana neman gina masallaci da makaranci wace maka haka baka san yadda annabi gina masallacinsa ba ne shi da sahabbansa suke gina tobali suna ɗauka yana ce Allahumma la khaira illa khairul akhira faghfir lil ansari wal muhajira Allah ba alkhairi sai alherin lahira ka gafarta mal ansaru da muhajirai suna ginin annabi na kallo yana share kura a kansu me yasa ba za ka yi da dukiyan ka ba me yasa ba za ka yi komai da karfin ka ba lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna da aka bada haka wani sahabi ya zo samu Allah ya rasulullah inna habba ila amwali ilayya bayruha dukiyan da nafi so duka a duniyan nan gona na nabi irha wani gona ne kusa da gidan annabi yakan shiga wurin ya sha inuwa ya sha ruwa mai dadi ya ci dabino sahabi ne da Allah ya ce ba za a samu alkhairi ba sai ka bada abin da kake so sai ya zo ce manzan ya rasulullah ka san dai a duniya ba ni da wani gona da ya wuce biro ha ago to na ba ka shi ka ba Allah annabi ya ce je ka ba yan uwanka ka ba Allah kenan to yau in an ce aikin Allah sai ga mutane baya baya in aikin shedan ne gaba da ba kuma a ce ana so a ci gaba aje ina aje ina saboda haka mun gode wa Allah maganganu a kan annabi kaɗan bai isa mai yawa bai wadatarwa kaɗan bai isa mai yawa bai zakarwa amma abin da nake so a gane halin da muke ciki na rayuwa yanzu ya kai inda ya kai kuma inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru wa an law istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an gadaka linaftunahum amma wa man yu'lil fa an zikira bihi na suluku azaban sa'ada Allah bai canji sai mun canza mun canza ne wallahi mun canza shi sa Allah ya kama na ga yanan dai ana rayuwa kawai kamar dabobi ba mai zikiri shine ya shiga uku ana ganin in kana zikiri kai ma wawa ne sai a shararai ba sadaka ba addu'a ba salati kowa a zage shi kowa a ci mutuncin shi na taba ganin wani hadisi a zamanin bani isra'ila wani sarki a zalimi ya je samu don lokacin bani isra'ila aka yi sarki aka yi annabi aka rasa ruwa a garinsa aka rasa yadda za a yi a samu ruwa sai je samu annabin sai ce ka gaya wa allah in bai min ruwa ba sai na bata mashi rai ya ce mai kace na gaya maka gaya mishi wallahi ko dai aimin ruwa ko sai na bata mishi ne ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan bala'i da yawa yake so shi zai iya gama Allah haka sai Allah ya kowa annabi ka tambaye shi ya zai ya bata mana ya ce ai mai sauki ne duk masu zikiri zan kashe da duk mai son zan kashe ya ce ayi hakuri ayi hakuri ga ruwan nan ya tafi tun hawaye gari ba mai murya sai a sharari ba wanda ake tsoro sai mutumin banza ba wanda za a ce aisuwa ne manya ne sai tintirin matsiyaci sai a ce su ne manya malamai arifai masu ibada wannan ba komi ba ne yau shi za a zauna lafiya addinin ma da ake ciki mafi yawa ba san shi ba ana musulunci a yi liwaɗi a kan liwaɗi aka halakar da wasu al'umma a tauye mudu a kan tauye mudu aka halakar da wasu al'umma a ƙaryata annabawa a kan ƙaryata annabawa aka halakar da wasu al'umma don ka ce ma ƙaryata annabawa duk magadan annabawan da ka ƙaryata ayan da ka ƙaryata al'ulama warasatul anbiya idan malami ya ce kai istighfari kai salati ka ƙaryata shi wa ka ƙaryata alqur'ani ko annabi a ƙaryata su baka yi zamani da mutum ba baka gan shi ba baka zauna da shi ba ka ce wai kana addini kana banka mara ashar kuma abin da yake yi bai ce kai dole ba ba yanzu ba muna maulidi ba wanda ya ce bai yi na romu da shi ya je ka ruwan shi mana mu da muke ka bar mu in ma wahala ne daɗi ne mun ɗauka ko kai da kake jin kai kana jin daɗi ka je kai ta jin daɗin lafiya mu lahu lafiya mu daɗi muke ji mu duk wahala ba mai jin bacci a cikin mu nan yanzu ba mai damuwa ma duk wanda yake da damuwa nan wallahi ba ta sai an tashi nan to me ruwanka kar ku riki yahudu da nasara wani zaka ji musulmi na ce kai ai turawa sun kai sun kai sun yi nisa sun yi nisa fata ai sun yi nisa malamai suna gaya mana shi Allah komi na shi ne sai mutane biyu da masu sanin shi da masu sanin asirinsa waɗannan sun san shi waɗannan sun san asirinsa kamar misali a ce gidan shugaban ƙasa aka ɗauke da ɗauke ka minista da ɗauke ka mai share bayan shugaban ƙasa ba mai sharan bayan shugaban ƙasa ya san har irin warinsa da tusansa da komini ya sani kaga ya san shi amma ya san shiga inda ministoci ciki to ai duniya Allah ya ba banzaye ne su je su yi ta sanin asirin Allah su je su yi ta bincike a fala yanzu runa ila libili kai fa wuli kar su yi mana jirgin sama su yi mana jirgin kasa a walam yara yula ɗaya rufa kwan su hafa ti wani kabin lamayin su kunne ila ran su yi jirgin sama su dubi raƙumi su yi mana mota mai kwakwale rami su dubi wani wani dan ƙwaro haka mai babban kai wanda yake tona ƙasa ai mana hancin nan mai haka mai haka ko ba abin da suka sani sai wannan ba son Allah ba su ko bayan Allah sun son Allah sai a ce wanda suka son Allah shi ne ba komai ba to muna kira ga al'umma a koma ga Allah a yawaita istighfari a yawaita salati a yawaita hailala su ko masu mulki su sani Allah ya ba su aran lokaci aran lokaci Allah zai tambaye ka ba wani abin da zaka iya amsa ma Allah akan zalunci a hana mutane haƙƙinsu a hana su neman abinci a tare musu wasu abubuwa da sunan ana mulki wallahi Allah ba zai kyale ba saboda ka ji tsoron Allah mun tsoron Allah alkhalqu iyalullah halitta iyalin Allah ne duk abin da kaga Allah ya yi ya shirya inda zai ci abincinsa in ka toshe mashi wajen cin abincin a kai da Allah ko ma za ka dawo ba saboda ka ji tsoron Allah lokaci ya yi nisa za mu ɗan dakata a nan saboda na san akwai masu lalura wanda za su so su saurara sannan su tafi to alhamdulillah Allah ƙara mana lafiya Allah ƙara mana imani Allah ƙara mana son annabi Allah ya dada mu ya dada ayyukanmu ya fi muna kurakuranmu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم من رسول الله الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم سلام سلام الله سيدا ونبي إن شاء الله